بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ranar asabar wanda ita ce safiyar bakwai ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 20 ga watan uku shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na daya cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin tashabbuhul khisis bi ahkamil khamis wallafan al'imam al'imamul hafid shamsuddin abu abdullah muhammad ibnu ahmad ibnu usman ibnu kaimas al-zahabi rahmatullahi alaihi al'imam al-zahabi ya rasu shekara ta 748 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wani ɗan ƙaramin littafi ne wanda kamar da muka bayyana a baya zai zame mana kamar muraja'a ne daga littafin اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم نال الإمام الحافظ شيخ الإسلام آه ابن تيمية رحمه الله ما لم يصدها بإنك wanda mun karanta shi a wannan makaranta tamu alhamdulillah wanda yake bayani akan aqida ta alwala'u wal bara sanin bambanci tsakanin musulmai da waɗanda ba su ba ta fuskar tunani da al'adu da sutura da bukukuwa da duk abin da zai mayyaze tsakanin al'ummomi domin su musulmai a bisa tsarin da Allah subhanahu ta'ala ya tsara su shine al-islamu ya'lu wa la yu'la kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin al-Imam al-Baihaqi al-islamu ya'lu wa la yu'la musulunci sama yake ba a hawa kansa ba a sha makance shi da haka musulunci yayi kokarin ya tarbiyyata da musulmai akan su zama komai suna da nasu suna da suturar su da yaran su da tunanin su da tsarin rayuwar su da irin yadda suke gudanar da al'amuran bukukuwa da tarurrukansu wanda zai bambance su daga al'ummomi tun daga kafirai da fasikai da ainihin maguzawa da kiristoci da yahudawa da dukkanin waɗanda ba musulman ba wannan littafin na al'imamu zahabi ƙanƙanin littafi ne mai albarka ƙwarai ya same suna tashabbuhul khisis ko al-khasis ana iya cewa khasis ko khisis wato bayani akan kamantakekeniya da al-khasisu al-khasis huwa tafe ar-rajulu tafe alladhi la qimata lahu wato mara arziki ko mara daraja akan ce ma kafiri ma a ce mishi khasis wanda yake mara arziki mara daraja wanda bai san ciwon kanshi ba bayani akan yadda yake kamantakekeniya bi ahalil khamis da waɗanda suke da wata alhamis sananniya za mu zo mu ji me yake nufi da ahalul khamis kiristoci suna da wata alhamis sananniya a cikin addininsu wanda ake danganta su zuwa gare ta zai mana bayani a nan kusa insha Allah fi raddi at-tashabbuhi bil mushrikina wajen mai da magana akan kama da mushrikai haramcin kama da mushrikai wannan littafi bayi daga cikin mashahurar littafan zahabi malaman tarihin sa ba su ba da muhimmanci wajen ambatan littafin ba amma babu shakka game da danganta littafin zuwa gare shi da haka ba za ka yawaita jin shi ana faɗe ba yana da hakikai shahararru guda biyu akwai ta hakikin malam ali hassan ali abdulhamid alhalabi allah ya gafarta mishi wanda shine wanda ke hannuna akwai kuma ta hakikin mashhur Hassan Ali Salman wanda daga baya yayi shi Ali Hassan ya riga shi ta hakikin daga baya yayi kamar da ya fada a cikin mukaddima bugun maktabatu Darul Ammar ne wanda Darul Ammar sune suka buga yayi mishi mukaddima amma ba za mu bi wannan mukaddima ba muna so mu karanta asalin gundarin tafin Al-Imam Zahabi ba boyayyen mutum bane a wurin dalibai da masu karatu da masu bincike amma da haka babu laifi a faɗa abu kalma ɗaya ko biyu game da shi kafin mu wuce sunansa Muhammad ibn Ahmad ibn Usman ibn Kaimaz a baban shi yana sana'ar sai da gwal haka ake ce mishi ibn Zahabi daga baya ibn din ta kama gabanta aka je ana ce mishi Az-Zahabi eh kuma har malamai suke cewa wa kana zahabiyan kasmihi kuma da gaske shi ma a ilimi to shi ma ba zinare ne a ilimi shi baban shi sana'ar zinare yake amma shi ma a ilimi to zinariya ne shi a ilimi ina fata mun gane wannan abu abdullah shine alkunyarsa ana ce mishi shamsuddin malamin hadisi ne malamin tarihi ne malamin aqida ne malamin fiqhu ne a tafarkin mazhabin shafi'iyya malam fiqh ne a mazhabin shafi'iyya sannan kuma muhaqqiqi ne wato malami ne mai kulafuci da bibiyan abubuwa yana daga cikin wato nawadirul ulama malamai waɗanda suke ɗaiɗaiwa ba a ga irinsu ba ya ishe ka ka san haka cewa malamai a bayansa addu'a ma suke Allah ya ba su irin ilimin shi kamar yadda ibnu hajar yake fada a cikin littafin sa da yi na takhrijin hadisan ma'u zamzama lima shuribal yace ni ibnu hajar na gwada na ga yana aiki na je kasar makka na sha ruwan zanzan na yi addu'a na ce Allah ka bani ilimi irin na zahabi yace kuma na ga a aikace Allah ya amsa mu wannan addu'a yace sai ne nadama ina ma da cewa ne Allah ka bani ilimi sama da na zahabi to su biyun nan shine al-Imam Al-Albani yake cewa mutanen nan guda biyu duk wanda ya zo a bayansu sawa'un ya dace da su ko ya saba musu zahabi da da ibnu hajirin cito babu shakka sai ya ci moriyar ilimin sai dai magana akan hadisi ko ka saba musu ko ka bi su ko kana son su ko kana kin su baka saka kai ba su abinda ba shi ke cewa dankali ana ci ana kushewa ke Allah ya gafarta musu gaba daya an haifi imamu zahabi a wani gari mai suna kafar batna wani karamin kauye ne a kusa da birnin dimashka kafur batna a shekara ta 673 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a watan Rabiul Akhir wanda a lissafin miladiya ya dace da watan Oktoba biyar ga watan Oktoba a 1274 miladiya shekara ta 1274 bayan bayan a haihu annabi Isa game da yake fara ko ko mutu annabi Isa ne wallahu a'lam bisani da suke lissafawa su a kalandar su asalin iyayen shi mutanen ƙasar turkiya ne garinsu a turkiya shine mayafarikin mayafarikin har yanzu wannan gari jiha ne a ƙasar turkiya ana ce mashi silvan s-i-l-v-a-n silvan sunan garin kina yanzu birni ne a ƙasar turkiya iyayen shi suka dawo da shi Uh, suka zauna a ƙasar dimashka ya yi tafiye-tafiye ƙasashen duniya wajen neman ilimi tsakanin iraki da misra da nan ƙasar sham da falastinu da makamantansu amma dai waɗannan ne a makare bayan rasuwar mahaifinsa kamar yadda ya ba da labari mahaifinsa bai so ya nisa da shi ba da aka sai da mahaifin ya rasu sannan ya ainihin wato kama wannan tafiye-tafiyen a cikin malamansa shahararru akwai ibn da kai aid akwai kuma al'imamu shekul islam ibn taimiyya wanda ya ta'asiranta da shi kwarai da gaske ya rike mukamai na karantarwa a manya-manyan makarantu a birnin dimashka kamar darul hadisul al-arawiyya da kuma darul hadis an-nafisiyya da wasu makarantu waɗanda ba wannan ba al-imamu zahabi na da littafai da yawa da yawa sama da littafi guda 200 kamar yadda wato babban malami bashar ma'aruf awad wanda ya yi phd da taken al-zahabi wa manhajuhu fi tarihin islam a wannan littafi nashi wanda doktora ce da ya yi ta tun wajejen shekaru 40 da suka wuce a shekara ta 1391 miladi hijiriya kenan ko wani abu makamancin haka na manta big dot wani shekara 40 da suka wuce ne ya wannan littafi ya yi kokarin istiqsa'i ya kwararo littafan zahabi kusan gaba daya sun fi sama da guda 200 amma mafiya shahara su ne su sayar wa alamin nubala su tarihin islam su tazkiyatul huffaz al-mughni fi du'afa ga sanan dai mizanu la itidal wane ne wane ne ga sanan bila adadi Allah ya gafarta mishi Imam Zahabi a ƙarshen rayuwarsa ya makance kusan shekaru bakwai ko takwas a ƙarshen rayuwarsa ya yi su ne bayi da ido ya cinye idan kamar yadda kuma safage yake ba da labari in aka ce mishi alga ta malam ka sa magani mana idan nan sai ya kama fada ya ta masifa ya ce ba za a saka ba ku kyale ni kawai na san abin da ne wa ido na ya cinye idan ne a karatu da hayakin fitila irin da yadda suke kuma kaga su zamanin su babu irin wannan fasaha da ake amfani da yanzu ai ta zuwa gun likita ya dinga duba ka ko ya baka gilashi ko ya baka man ido sai dai kawai ai ta saka kwalli ismit ko ruwan zanzan ko zaitun ko makamantansu babu dabaru da ake da su na, na, na zamani yanzu ko za a iya baka gilashi ko da ya kai ninkin ba ninkin abin nan din idan ka ne lens din ya kai wani lokaci har 4.0 ko 4.5 ana iya ba mutum wanda zai magnifying harufa ka gansu baro-baro ka karanta kamar lafiyar karo inda likita suna yi mutane irin waɗannan dabaru to su ba su da wannan fasaha a wancan zamani da aka za ka ga malamai da dama suna makancewa kafin kafin su rasu kuma dama ido yana daga cikin gaɓoɓi waɗanda suke saurin mutu yake saurin cinye rabar shi na ido fiye da sauran gaɓoɓi rabanka na ido ba kamar rabanka na magana ba ne wani har zai mutu yana magana har yi kalmar shahada amma ba kowa yake mutuwa da idan shi garas yadda aka haife shi ba Allah shi kyauta musamman da in mutum yana yawan karatu ko kallon screen na waya ko na kwamfuta ko yana yana amfani da idan shi a cikin duhu yana kallon abubuwa ƙanana da akwai yiwuwar idan shi ya samu matsala al-imamu zahabi Allah ya gafarta mishi ya rasu ne a shekara ta 748 kamar da muka ambata a hudu ga watan February 1348 rasuwarsa yau da rasuwar al-Imam zahabi idan ka lissafa da tarihin hijiriya to zai baka cewa yau da rasuwarsa shekara 655 idan ka lissafa da tarihin miladiya daga 1348 zuwa yanzu muna 14 uh, muna 2021 ko akwai shekara kamar 673 daga rasuwarsa wajen karni bakwai kenan da shudewar rayuwarsa Allah ubangiji ya gafarta masa zaka yi samun tarihin shi a littafai daban-daban tun daga littafan as-safadi wanda ɗalibinsa ne Khalil ibn Aybaki safadi a littafin abin nan a awanin asiri wa a ayanin nasir da kuma littafin alwafi bil wafayat nashi da littafin ibn hajar shine ad-durrul kamina fi ayanil mi'ati thamina da littafin al-imam as-sakhawi shine ad-dawul lami fi ayanil qarn at-tasi da littafin ainihin wato al-alam na khairuddin az-zakri da sauransu iri daban-daban da tafan tarjuma da suka biyo bayan shi baya ga waɗanda suka yi aiki na musamman akan tarihinsa akan gaba-gaban su shine wannan malami da muka ambata Bashar Ma'ruf Awad wanda yanzu yana raye mutumin kasar Iraki ne professor ne na ilimin hadisi wanda kamar da malamai suke cewa ba a taba samun wanda yawa tarihin zahabi kwakud ba da tsinta kwarkwata irin shi ba ya rubuta wani littafi asali thesis ne da ya yi shi a jami'a ta Dimashqa amma ya ma je yayi aiki ya karantar da tarihi da thakafin musulunci a jami'ar Oxford wanda su ne suka bashi ma professor to da su kansu da suka ga wannan rubutun da tarihi sun jinjina ma cewa duk da yadda turawa suke ganin cewa su wasu tsiya ne game da abin da ake cewa histography ilimin rubutun tarihi da nazariya ta tarihi amma sun yaba wa Bashar Ma'ruf Awad akan jam'ul ma'lumat wa tartibuha game da wannan tarihin da littafin yana nan muna nan da shi a maktabar mu dinnan mujalladi haka guda ɗaya kankame ne az-zahabi wa manhajuhu fi tarihin islam akwai babban malami dr muhammad sani umar rijiyar lemu hafizahullah wanda malamin hadisi ne a nan kasar najeriya yana nan a raye a birnin kano shi ma ya yi phd a jami'ar islamiyya da masters ɗinsa a kan tarihin zahabi da iliminsa a zahabi wa manhajuhu ko kuma manhaju zahabi fil jarhi wa ta'dil min khilali siyar alamin nubala ko wani abu makamancin haka shi ma muna nan da shi a nan maktaba jami'ar makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya manhajin al-Imam zahabi game da wato al-jarh wa ta'dil daga littafin Siyaru a Alamin Nubala daga cikin abin da al-Imam zahabi ya shahara da su ya shahara da cewa kamar da ɗaliban shi suke faɗa su Khalid ibn Aibak cewa yana da kulafuci wajen ingantawa da raunata hadisai ce har tausayi yake ba su baya ambatan hadisi a majalisinsa kawai ya tsallake sai ya faɗi inganci ko rashin ingancinsa kamar yadda yake kuma littafansa sannan kuma ya shahara da cewa malami ne mai tawalu kwarai da gaske tawalu'un shi har ya kai zaka iya cewa ya kai zero digiri wajen tawalu saboda in ka karanta tarjamar da yawa kansa wanda mun sha ambatanta anan a cikin mashiyaka din shi abin nan inda yake faɗa yana cewa wane wane dan wane az-zahabi yace wani mutum ne wanda ya koyi karatu kaza ya koyi karatu kaza kuma ya rubuta littafai iri daban-daban sai ya ce wannasu ya tafaddaluna mutane suna mushi kara ce mutane suna mun kara wa yasnuna alayya ko alaiha suna yaban littafan sai ya ce amma ni na fi kowa sanin kaina yace da zan samu Allah ya gafarta mu zabaina da na tsira kawai abin da ya kai shi tartama kenan bai kuranta kanshi ko ya zuga kanshi ko wani abu ba ma'ana ya bar mutane su su ambata to kuma zaka ga malamai da suka kai malamai musamman waɗannan malamai na makarantar ibn taimiyya ya sa musu wannan ɗabi'a ta tawalu haka ba ga al'imamu ibn qayyim jauziya haka shi zahabi haka ibn kathir haka ainihin irin su a ibn abdulhadi da makamantansu duk waɗannan kaukaba wanda in kana jin irin ilimin da ke tumbatsa daga littafansu ka tabbata manyan malamai ne amma ba za ka taɓa jin alfahari a bakinsu ba dama za ka ga malami na alfahari ne in bai kai malami ba hata masu kuɗi wanda suka kai masu kuɗi ba sa cika baki cewa suna da kuɗi ka taɓa jin dangote na wa kanshi kirari misali dangote da aka san cewa da gaskiya kai mai kuɗi tunda ana cewa shine bakin fata ne kowa kuɗi a duniya ko irin su bilgate wannan shedanin da aka ce shi ma babban mai kuɗi ne za ta jin suna wa kansu kirari amma wanda yake da yan miliyan goma ko sha biyar shi za ka je yana ziga kanshi ko yana cewa a zo a ga dukiyarsa ko yana selfie a gaban motar da ya siya ko gidan da ya gina so da yan kudin shi wasu yan canji ne kawai na cin abinci amma wanda ya kai mai kudi baya wannan jaba eh mai abun fade baya fada ko kamar yadda yadda ba wasu suke fada to abun mamaki kuma da ban dariya shine ka ji malami na zuga kanshi ya zama kamar kaura an san kaura ko ba Musa kaura ba ba kaura wanda irin wanda zai ga yarka kai shi kirari idan an zo za a yi fada idan an zo za a yi fada ko za a yi wasan tauri ai kaga kauraye su suke wa kansu kirari da kansu sai shi wa na kaza dan wa na kaza sai shi gwanki sai shi kaza don kaji malami yana cewa sai shi wanda ya iya kaza to wannan ai kaura ne ba malami bane ba kaura ne wannan Allah shi kyauta to wannan a take shi kenan kwarai game da al-Imam Zahabi kamar da muka faɗa ba tarjuma sa zami ba mun shayin tarjuma sa musamman ne mu a nan makarantar mun saba da shi malami ne da muna cin more ilimin shi ba dan kankani ba Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi rahama da shi da sauran malaman sunna sai mu je cikin littafin da yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi manna alaina bil islami wa bassarana min al'ama wa hadana min ad-dalali wa waffaqana li ittiba'il millati al-hanifiyya wannan shine farkon littafin tashabbuhu al-khissis bi ahkamil khamis to kuma yadda na faɗa game da sunan littafin ai ai al-khasis muka ce shine at-tafi muka ce qaumun khisasun ai qaumun arazil mutane marasa daraja marasa kima me yasa yace bi ahlil khamis bai ce bi ahlis sabt ba misali ko ahlil ahad kaga ahlus sabti yahudawa ahlul ahadi wata kila a ce kristoci to kirista suna da wata aƙida game da alhamis kusan suna yin biki na esther wanda suke cewa shine bikin tunawa da randa a cewar su wai allah ya tada annabi isa bayan mutuwa resurrection da suke cewa ko alhayat bayan an gice shi amma mu musulmi mun san ba haka bane kuma allah ya ba mu labari cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah ba mu labarin cewa basu kashe shi ba basu kere shi ba an kamanta musu ne kuma Allah ba mu labarin cewa bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daga shi zuwa gare shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa Annabi Isa zai dawo kamar yadda muka sani to wannan abu da suke faɗa suna cewa ya faru ne a wata kashe shi da aka yi ya faru ne a Lahadi a wata Lahadi bisa tarihi da suke faɗa to kafin wannan Lahadin Alhamis kafin lahadin kwana uku kenan kafin lahadi annabi isa ya yi majalisi bayan sallar magariba ko bayan sallar isha cikin farkon dare da ɗalibansa ya musu wa'azi ya musu nasiha ya musu wasiya da su ƙaunaci junansu su guje wa son duniya su guje wa ɓatanci su guje wa kaza da kaza ana cewa wannan shine majalisi na ƙarshe da ya su daga nan aka samu labarin cewa ga yahudawa nan sun zo za su kashe shi shine ya shiga wannan maboya wanda bayan kwana uku aka ce ba a gan shi ba to wannan alhamis din ta ƙarshe ita suke ce ma alhamisul muqaddas alhamis mai daraja suna ba da labarin cewa a wannan alhamis annabi isa bayan ya gama musu karatu aka kawo wani ruwa ya ce kowa ya zinga saka kafar shi a cikin ruwa shi annabi isa da kanshi ya wanke musu kafa wanda wannan suna cewa alama ce ta tawalu bayan ya wanke musu kafan kuma ya ce su zauna a yi karatu don su ƙaunaci junansu su guje wa ƙin juna sannan suka ci abincin dare tare sannan kuma ya shiga wannan makoya to wannan alamis ɗin sukan tuna da ita a kowace shekara a alhamis ta farko a watan afrilu wanda a wannan shekarar za ta faɗo ɗaya ga watan afrilu ɗin kenan don dama a cikin wani lokaci ake yin good friday shine washe garin wannan alhamis ɗin kenan in an shiga friday sannan kuma a yi asabar da lahadi sannan a yi easter monday alhamis monday ta farko a watan afrilu kowace shekara suna zama su mitin su ga wacce za su saka to wannan alhamis ɗin ta ce ake ishara zuwa gare ta abin da ya sa a wancan zamun nan a zaman da su zahabi suke rayuwa ake danganta su zuwa ga alhamis ɗin saboda bikin da ake yi a wannan alhamis ya shahara kuma har musulmai sun fada cikin wannan kuskuren hasali a wancan lokacin wannan alhamis ta fi shahara fiye da kirsimeti za ga ibn taimiyya yana da fatawa da ya amsa a cikin majmu'ul fatawa game da wannan a inda yake bayani akai aka tambaye shi algawa malam ina hukuncin musulmai wanda suke kamantake kamantakekeniya da kiristoci a wannan lokacin yake ba da magana yana cewa shedan ne yake sawwala wa mutane da dama daga cikin abubuwan da suke aikatawa har suke biya ma kiristoci su dinga irin wannan aiki a wannan alhamis suka yi kyaututtuka da murna da ciyarwa da sanya sutura sababbi da makamantansu daga ciki kuma akwai wani abu da ya shahara wanda da nan kasashen ma ana yin shi shine fashen kwai zai mana magana akan shi fashe Allah ya sa an gane hausatawa da aka raga za a dafa kwan zabuwa ana yawo da shi samari suna yin caca a dinga fasawa duk wanda ya fasa ya dinga tarawa yana siyarwa yana gwanjen shi ana ci mai tukunya zai mutum ya samu kwai wani lokaci har asiri ake yi makwai a dafa shi da ruwan gawa da haka ake akwai asiri iri daban da ake daban da ake makwan zabuwa zai zama da shi kamar dutse baya fashewa na san da muna yara zaga samari suna yin wannan amma yanzu alhamdulillah an daina yin wannan wannan maguzancin to wannan abin shi ma yana da alaka da wannan biki da ake yi ranar alhamis ta holy thursday ta alhamisul muqaddas yana da alaka da shi da kuma abin da ake ce ma al-ma'mudiyya shine baptisma amfani da wani ruwa na musamman da za a dinga kai jirajirai wurin fastoci da fada-fada da rabaran fathers su musu wanka shine sun shigar da su kiristoci kenan su musu wanka su shafa musu a jiki kuma su sa musu suna bayan sunan da aka samu su sa musu christian name shine yake cewa al-ma'mudiyya baptism to abin ya kai ga hatta musulmai jahilai tunda suna da itikadin cewa waɗannan da yake cewa rijalud dini wasu mutane ne masu albarka bakin suna da albarka sai zama hayayen musulmai a wannan lokaci ana kai su ana yi musu kamar da kuma har yanzu a inda musulunci ke da rangwame inda ba a san musulunci ba wannan abu ne mai sauƙin ya faru abu ne mai sauƙi musulmai tunda suna kai yayin su makarantun kiristoci yanzu akwai makarantun kiristoci da dama a garin nan da muke na Zaria za ga ƴaƴan musulmai suna zuwa kuma an san makarantun nan na kiristoci private schools amma babu wani kirista duk jahilcin shi duk rashin sanin addinin sa rashin kishin sa wanda ya dauko da ya kawo muku makarantar musulmai diyo makarantun da ake da suna musulmai masu orientation na musulunci a Zariya ko kaduna ko kano ko sokoto ko bauchi ka je ka zagaya za ka ga ɗa na kirista ƙwaya ɗaya saboda yana makwabtaka da ku ko don ogan shi a ofis musulmi ne ko da zai ce mashi jacob a kaga tun da kana mun tuki ka kawo ɗanka in kai shi makarantarmu zan dinga biya mashi kuɗin makaranta ba zai kawo ba ya gwammace ya yi ta iya ƙoƙarin shi da ƙaramin albashin shi ko ta ta iya kokarinta da suya kosai ko da tallan magani da take yi ta kai danta makarantar kirsa irin nasu mu kuma amma saboda wani wato rashin azanci ne ko wauta ne ko rashin sanin ciwon kai ne sai ka ɗauki kuɗinka ka je ka biya kuɗin makaranta a gusu ka ɗauki yayanka ka kai ka kai su makarantar kirista sun an shi ma kuɗi kuma su ɓata ma yayanka tunani da aƙida sannan su cire musu kyama kafirci akwai makarantar da a garin nan da iyaye suka dinga protest cewa lalle lalle a sa darasin islamic studies makarantar kiristoci ce ba amma sun da akwai yayan musulmai da yawa wai haka ma musulman masu ragowan kishi ne sai ka cewa dole ya zama akwai darasi islamic studies su ba za su yadda ba tunda ya cikin curriculum sai arniya ta ce to shikenan ba ku me za a sa arniya ta ta siyo littattafai na islamic studies na aisha bi lemu da sauransu ta zo ita take karantar da musuluncin da kanta arniya ita ce headmistress ita ce proprietor din makaranta annan zariya makaranta take tunda turanci ne kawai za ta karanta zo ta ba yara note da aka kirista ce malamin musulunci yayin mutane mai abin da ke birge mutane kawai cewa wai za a iya turanci kuma turanci yanzu a najeriya jama'a sai ka sha wahala zaka iya shi ba ka bukata sai ka sha wahala sai ka kashe kuɗi yaran kowa ne a najeriya duk kowa ya iya turanci amma wannan ashuru bin naqas din cewa ana so wai yaran su taso da wani nagartaccen turanci a baki baro ai haka wannan duka ruɗi ne shi din jama'a duk makaranta jama'i da yace ni makaranta yara ce saboda ai makarantun da ke fidin ɗin makarantun yaran da malamai duka yi ne fcs ne da polytechnics da waɗannan universities da suke around us duka iri ɗaya ne ya danganta kawai ga tsarin da aka yi ne da irin kiyayewa da aka yi wajen supervising da tabbatar cewa malaman suna abin da ya kamata ai kiristocin da suke da makarantun ba su ɗauko malamai daga ingila ko faransa ko america ba a nan zariya da kano da sokoto da kaduna aka musu a fcs da, da, da universities state da, da, da federal duka, duka irinsu ɗaya ne babu wani niza da suke da shi da aka sai an je university sai ka ga da gaske ne ashe wannan abin da kai asara kai kai wa kai kudinka da dukiyarka da, da, da kuma asarar imanin ayanka ibn taymiya ya bada fatawa akan waɗannan abubuwan yace babu kyau haramu ne a shahid shine abin ya yaɗu ne sosai a tsakankaninsu a a wancan zamani to da haka shi sa yace bi ahalil khamis da masu yin biki ranan alhamis ta alhamisul muqaddas abin da yake nufi kenan da sunan wanda littafi mala yace alhamdulillahi alladhi manna alaina bil islam godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mana baiwa da musulunci wa bassarana min al'ama kuma yasa muka gane idan mu suka bude muka san addini min al'ama daga daga makantaka ta kafirci a wata nuska yazo min al-ghayyi daga bata alghayyi daga bata wahadana min ad-dalali Allah ya shetar da mu daga daga ainihin karkatacciyar hanya ya samu akan shari'a wa waffaqana littiba'il milla al-hanifiyya kuma Allah ya bamu dacewa da bin addini wanda yake miƙaƙƙe addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama addinin Annabi Ibrahim alaihi salam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth ra'al mab'uth rahmatan lil alamin yace ina salati da sallama ga shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya turo shi duniya dan ya zama rahama ga talikai wa imaman lil muttaqina ya zama kuma jagora ga masu tsoron Allah wa shafi'an ya zama mai ceto lil muzinibina ga dukkanin masu zunubai annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceto iri daban-daban kamar yadda al-imamu Tahawi ya kawo ibnu abul izzi ya bayyana ceto iri daban-daban har guda takwas al-imamu muqbil ibnu hadi al-wadi rahmatullahi alaihi ya da littafi mai muhimmanci a wannan babi sunan shi kenan ash-shafa'a ceto littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske wa muhad wa muhadhdhiran min at-tashabbuh bil yahud wan nasara was-sabiina annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yazo da jan kunne da tankiya akan koyi da yahudawa da koyi da kristoci da koyi da sabi'awa sune masu bautan taurari da bautan mala'iku wa da'iyan ila Allah ala basiratin wa bi audahi tabyin kuma Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi dama ya kira zuwa ga bautawa Allah da hanya mafi daidaituwa da bayani mafi fitowa fili malai yace min al-asafi alal a'wami al-jahilina yana daga cikin abun bakin ciki dake faruwa ga ga magarin mutane jahilai mutane musulmai waɗanda ba su sa abin da suke ba idmihilalu a idhimilalan kafiran wannan wurin akwai akwai ishkali game da nuskar shi sa a cikin ta'aliki yake cewa yana ganin abin da ya kamata ya zama ya zama minal asafi alal awam aljahilina idhimilalu ma'arifatihim idhimilalan kathira yana daga cikin abin da yake abin takaici game da jahilai game garin mutane ka tarar da cewa iliminsu game da Allah iliminsu game da tauhidi ya samu sawarwacewa ya yi lakwa-lakwa ya lalace ya zama talaba'uwa iyaka talaba'uwa fi ma kana alaihi salafu minas salihina ta fuskar sanin abinda magabata suke magabata nagari fi tamassukihim bi siratal mustaqim jahilai sun jahilci mutanen gari sun jahilci sani game da tafarkin magabata na kwarai ta fuskar ruko da tafarki madaidaici abinda malamai suke bayani akai mafiyan mutane ba su sani ba cewa ga tafarkin magabata wajen ruko da sunna wajen bin tafarki madaidaici wajen gujewa bid'a wa mujanabatihim lil bid'ah da abinda magabata suke na gujewa bid'a malam yace wa shi'ari'a wa shi'ari ahad jahim da abinda magabata suke akai na gujewa duk wani abu da ya zama alama ta 'yan wuta wa qiyami jahalatil khalafi bi muwafaqati kulli balin afim da kuma yadda su jahilai na 'yan bayan waɗanda suka biyo baya su kuma suka tsayi tsayu wajen dacewa da duk wani batacce da wanda yake ainihin akan sabon Allah wato yana yana nuna bakin ciki akan yadda musulmai suka jahilci sanin tafarkin ahlus sunna musulmai suka jahilci sanin tafarkin ahlus sunna ta fuskar wato tsayawa akan gaskiya gujewa bid'o'i gujewa tafarkin ainihin wato a kafirai musulmai suka jahilci cewa ashe abubuwa da dama da suke yi suna da asali zuwa ga kafirci da kiristanci ya akai suka shigo musulunci saboda na baya sun shiga sun kwaikwaya har abin ya narke ya zama kamar musulunci ya zama kamar al'ada abubuwa da dama aka ce kaza al'adar kiristoci ne sai mutane su ta mamaki saboda ba su san asalin shiga ba su san ina aka kwana ina aka tashi ba fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yace babu karfi babu dabara sai ga Allah mai karfi Allah mai girma id waqa ma haddadana bi wujudihi rasulul karim yace sai gashi muna raye muna gani abinda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mu yayi mana tankiya akan kanmu auka kan shi na koyi da kafirai gashi yana faruwa muna gani haisu yaqulu da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati za ku zo kuna bin tafarkin waɗanda suka zo gabanu hadwal qudzati bil qudzati kuna bin su wato gurgurdan a abin nan a a a abin nan gashin da ke jikin kibiya kuna bin su haka duk inda suka saka ba za ku saka ba wannan hadisi ne tabbatacce hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta yinda koda kun shiga wato ramin damo kuma da sun shiga ramin damo kuma sai kun shiga kila ya rasulullah al yahudu wan nasara kana nufin yahud da nasara qala faman yace to in ba su ba wa nake nufi in ba su ba da yace hadawal qudzati bil qudzati wato wannan kinaya ne alal mubalagati fi at-tashabuhi wat-tatabbu kaiwa matuƙa wajen kwaikwayo wato duk abinda kuka suka yi sai kun yi duk abinda kuka suna yi sheke ba ku sha'awa a cikin tunaninsu da maganarsu da halayensu da ɗabi'unsu da auratayyarsu da mutuwarsu da komai kamar yadda dai ake gani a yanzu duk abinda kiristoci suke da yahudawa sheke ba mutane sha'awa shi suke koyi da shi shine abin burgewa shine abin yayi wannan yana daga cikin alamu nubuwatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin wato alamomin annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbata shi a matsayin annabi asalin hadisin al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi da Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato faman suwa ne yace ai faman a'ani ghairahu to suwa nake nufi in ba su din ba in ba yahudu da sarba suwa nake nufi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace al yahudu maghdubun alaihim wan nasara dalluna kaga dai su yahudawa sune wanda Allah ya fushi da su saboda sun ki Allah sun ki gaskiya ne a bisa suna sani wan nasara su ko nasara dalluna akan bata suke saboda suna kin gaskiya ne bisa tsantsagariyar jahilci na tsallake hadisin man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu qala nabi sallallahu alaihi wasallama man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu wanda al-imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi da abu dawuda hadisi ne tabbatacce daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi kuma wannan na al-yahudu sune sune magdubun alaihim wan nasara sune dallun shi kuma al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi da ahmad da ibnu hibbana da isnadi daga ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin isnadin shi akwai mutum mai suna abbad ibnu hubaysh wanda dalibin shi guda ɗaya ne kawai ya riwaya daga gare shi kuma ibn hibbana ne kada ya amince da shi da ka limamu ibn hajar yake cewa maqbul ma'ana inda mutaba'a kenan amma dai hadisin yana da shawahid daban-daban marfu'ai da mawqufai da asarai daga sahabbai da tabi'ai wanda ke tabbatar da eh ma'anar wurin kenan siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin al-maghdubi alaihim malamai sun tabbatar da ijma'in malaman tafsiri cewa al-maghdubi alaihim sune yahudu الضالون سكما سوني نصارى وقد أوجب الله عليك يا هذا المسلم malam zahabi yace ya kai wannan musulmi da kake saurare na ko kake karanta magana ta inji al-imam zahabi Allah subhanahu wataala ya wajabta maka an tad'u Allah ta'ala kullu yawmin wa laylatin 17 marra kullun kowane dare da wuni kana kiran Allah kana addu'a sau 17 bil hidayati ila siratal mustaqim a cikin karatun Fatiha da ake yi a rakawoyin sallar wuni wanda na farilla kadai guda 17 wannan in ma baka yin nafila kenan baka rakatul fajr baka sunnar rawatib baka wutiri baka sauransu akalla kullum musulmi zaka yi sallah kana karanta Fatiha dole kana cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisin qudsi yace yayi alƙawarin amsa wannan wannan ainihin wato addu'a Allah ya ce na raba fatiha tsakanina da da bawana idan Allah ya ce idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce bawana ya gode mu idan Allah ya ce idan bawa ya ce arrahmanur rahim maliki yawmiddin Allah ya ce bawana ya jinjina mu ne ya yaba mu ne idan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ya ce bawana ya dayanta ni ya ce ni kadai ke bautawa idan ya ce daga nan sai Allah ya ce wali abdi ma sa'ala duk abinda Allah bawa ya tambaya zan bashi ji Allah to bawa yana addu'a yana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryatar da mu zuwa ga tafarki madaidaici siratal ladina an'ama Allahu alaihi tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima sune mu'minai kenan ghairil maghdubi alaihim waladdallin kana cewa baka san Allah ya saka tafarkin yahudda nasara kullun kana wannan addu'a sau 17 فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفاتهم تياye kuma zaka zo aikace ranka yana son ka dinga kamantuwa da waɗannan mutanen wahum hatabu jahannama alhalin kuma su karmani ne da itacen gidan wuta walau kila laka da za a ce maka tashabba bi maskharatin la'anifta min zalika wa ghadibta da za a zo ai maka wato izgili a ce je ka dinga koyi da su shine bi maskharatin ai maka izgili a ce wane eh ana umarninka daga dinga koyi da yahudawa to zaka la'anifta da ka ji bakin ciki min zalika wa gadibta kuma da kai fushi kace ni zaka ce ma in koyi da yahudawa ka mai da ni ba yahude ne ko kirista zaka yi wannan amma kuma aikace kana aikata haka ba tare da baka sani ba wa anta tashabbahu bi aqlafa abid salibin fi idi amma kuma ka zo kana kama da aqlaf shine mai loba saboda kirista ba sa yin kaciya ba sa yin kaciya abid salibin wanda ke baita makotawa cross fi idi kana koyi da shi a bikinsa wa taksu sigaraka kana sawa 'ya'yanka kanana wa tufarrihuhum kana sa suna yin murna wato sabbiku lahumul baiba kana rina musu kwai wa tashtaril bukhura kana siyo turaren wuta wa tahtafiru li'idi aduwika kana bikin idin abokan gabanka ka hatifalika li'idi nabiyika kamar da kake bikin idin annabinka sallallahu alaihi wasallam wannan wani irin rashin wayo ne da rashin dabara kamar yadda yake faruwa a aikace zaka ga a wannan zamanin na musamman kaje birane irin birane irin Abuja irin Lagos irin Port Harcourt da makamantansu sai ga musulmi suna tarayya da kiristoci a wajen waɗannan bukukuwa suna wa 'ya'yansu ɗinki ko su siya musu sutura don kirsimeti don black friday don wane ne kaza da sauransu wai don kada su ji na ƙasu ranar da za su ga ana wannan bikin su gaba sa yi su ba a yi a gidansu za a siyo musu dabbobi a yanka a danka musu kaya su tafi park su yi wasanni a shiga mota a kai ziyarce-ziyarce a dafa abinci na alfarma a yi biki a gayyato mutane a buga knockout a yi waye a yi waye duk waɗannan jama'a munanan ɗabi'u ne munanan ɗabi'u ne mutane suka ɗauka wa kansu da aka zaga mutane suna sa wa 'ya'yansu kayan sallah suna sa wa 'ya'yansu kayan sallah suna sa su zama suna murna sannan daga cikin abubuwan kamar da muka ambata shine akwai tasbigul bait rina kwai afwan kwai wannan da ka sani kwan kaza ko kwan zabuwa ko makamantansu akwai wani tunani da kirista suke da shi game da wannan an ce tunanin yana komawa ne ga wani abu da ya faru bayan da yahudawa suka kashe suka kashe sahabban annabi isa suka nemi su kashe shi dinnan ya gudu allah ya ɗage shi sai wata daga cikin sarakunansu wanda take bin addinin kirista ta je ta kai ƙara ta rubuta kamar a ce petition against abin da yahudawa suka yi ta kai masarki kaisar za ka yi ma kaisar yana riƙe da kwai a hannunsa kamar da suke faɗa yana cikin rubuce-rubucensu da aka karanta mashi wannan wasiƙar sai ya fasa ƙwan kamar ya yi fushi haka ƙwai ne ɗan yanisa sai ya matse shi da shi sai ya fashe shi sai suka ɗauki wannan a matsayin shi'ar cewa dama ƙwai yana alamta sabuwar rayuwa ne to don haka wannan yana nuni zuwa ga cewa jesus zai dawo to da haka duk ranar wannan bikin sai su samu ƙwayaye kala daban-daban sai a samu ƙwai na dabbobi iri daban-daban sai a rina su a yi decoration da su za ga yanzu hannun roba yake mutane ba su sani ba suna zuwa suna ajiye a gidansu ba san tarihin abin sai ka je ka siyo su a kanti dozin guda haka ko kwali guda za ga kwai da ja da yalo da mai star star a jikin shi da brown iri daban-daban sai a zo a zuba su a ajiye a kan center table ko a kan dining table kamar wani ordinary decoration to mutane ba su san tarihi shi ba za ka shi ne abin da ake faɗa na faɗi wannan sai mutum mamaki a ce to yanzu wannan ma kiristanci ne e kiristanci ne gaba ba daidai ba ne ka yi wannan kana musulmi ka aje shi akan teburinka na ofis ko a gidan abincinka da kake sai da abinci ko a ɗakinka ballantana kuma uwa uba a ce ran da ake wannan bikin ka je ka so irin wannan ƙwayayen ko kuma ƙwai wanda yake na gaske natural a yi musu wannan colorings ɗin a yi musu rubuce-rubuce a jikinsu a zo ana wasa da su ko ana yin wannan gasa na faffasa su shine abin da ake abin nan الشيخ ملا علي القاري رحمه الله yana mai littafin shammul awari fi zammin rawafi ya da littafi musamman akan wannan kabiya sunan shi al-ajwiba al-muharrara fil baidati al-khabithati al-munkara littafi ne juz'i kankani haka muna nan da shi a maktaba madana haka juz'i kankani zaka yi samun shi ko da internet wato amsoshi waɗanda aka tantance bayanai game da su game da al'amarin kwai abin kyaman nan wanda yake abin mummunan kwai da ake amfani da shi domin wannan abin ya yaɗu a zamuna mabambanta shi mulla alil ƙari ya rayu ne a ƙasar iraki kar manta to dama waɗannan ƙasashe da iraki da sham wato sham yanzu kamar ka ce labanan kenan da syria da, da, da falastinu dama akwai kiristoci da yawa har yanzu larabawa kiristoci haka nan kuma ƙasar misra to da suna ci gaba da wannan mumarasa sai kuma musulmai da ke makwabtaka da su su ma larabawa sai suka koyi wannan halayen da wannan munanan al'adun sai ga mutum ya je ya siyo kwayaye ya zo ya kawo ƴaƴan shi don murnar ranar kirsimeti ko makamantansu wa tashtaril bukhura a je a siyo kuma turaren wuta ana kunna turaren wuta a sanya a ɗakuna da gidaje da hakan tituna a kukkunna kyandira a sanya turare don gari ya ƙanshi wata hatafiru kana yin biki da idi aduwika ga idin abokin gabanka shine kafiri yahud nasara kamar da kake idi naka na musulunci a musulunci biki guda biyu kadai musulunci ya sani sune idin karamar sallah ranar ɗaya ga watan shawwal da idin babbar sallah ranar goma ga watan zulhijja duk bikin da ba wannan ba jama'a musulunci bai san da shi ba ya rage in kana yi ka san me kake yi ko dai wata al'ada kace ko kuma wani maguzanci ne da aka shigo da shi ko wani rashin aikin yi ne ya same ka kalli kuma ka ga irin yawan bukukuwa da suka yawaita a cikin al'ummominmu ranar uwa ranar 'ya'ya ranar manya ranar dattawa ranar ciwon kansara ta kaza ranar kaza ranar kaza iri daban-daban ga sanan har aka waye gari ma ta yi a shekara kwana 360 na kusan kowace rana tana da wani abu da ake a cikinta ranar hausa ranar larabci ranar yaren kaza ranar ƙananan yarurruka ranar wane ne iri daban-daban wani ma baka taɓa ji shi ba ma in ba kana harkar ba unesco da isesco da wane ne sun kikiro mutane irin waɗannan abubuwan iri daban-daban kuma sun shiga cikin al'adun mutane duk waɗannan bukukuwa da wanda za a yi na ɗaiɗaiwa mutane bikin tunawa da ranar haihuwar wani ranar mutuwar wani anniversary na kaza da aka yi anniversary na kaza duk waɗannan bukukuwan musulunci bai san da su ba bikin tunawa da shekara kaza da kirkiro jiha kaza shekara kaza da gina jami'a kaza shekara kaza da kafa makaranta kaza duk irin wannan bukukuwan da ba musulunci bai san da su ya kamata mu san wannan musulunci bai san da su ba ko baya recognizing din su hasali ma yana kyamar su domin tafarki ne na yahudu da nasara su ne komai sai an mushi albasari komai da na bakin ciki da na farin ciki tunawa da nan da aka kai ma twin towers sabon ma 11 ko aka kai musu farmaki kafirai na bakin ciki su kuma wasu usare su kuma suna murna duk wannan shashanci ne da ba bai da asali a musulunci tana wadanda aka kafa kungiya kaza ta musulunci ce ko ba ta musulunci ba duk barna ne ya kamata mu gane wannan duk wani biki wanda ba wancan ba musulunci bai san da shi ba anniversarial bukukuwa wanda ake yin su sati sati ko wata wata ko shekara shekara ko bayan shekara goma duk mun karanta wannan a cikin iktidau da haka jama'a mu yi kokari mu kiyaye waɗannan abubuwan iyakar kiyayewa mu guje su wanda za ka iya hanawa ka hana kar ka yadda ka shiga cikin waɗannan abubuwa to da gaskiya abin da yanzu ya yaɗu har ya zama ma kamar musallamun bihi shine bikin birthday tunawa da rana haihuwar wani da wani kusan kowa yana yin wannan illa man asama Allah mutum ya dinga yi wa kanshi ya sa hotunan shi ya ce i am plus one ai amwane ne har ga mutane wanda kake ganin sa ko da hankali ko da ilimi ko da sanin ya kamata saboda in abu ya zama yayi ana yin shi mutane ba sa gane cewa bai da kyau sannan a ƴan uwa da abokan arziki da abokan hulɗa su ta aiko maka da saƙonni a cika maka inbox da saƙonnin cewa ana maka murna da rana kaza in har za a yi maka wani abu ya kamata ne a tsaya a lissafa shekara da ta wuce me abin alkhairin da kai wani irin asarar lokaci kai mai kai wanda zai taimake ka a rayuwarka da addininka da makomarka mai kai na tuba ga Allah izuno ka hada cewa wannan shekara azumin nafila guda nawa kai sadaka sau nawa kai kiyamul layl nawa kai da a ce har za a iya tuna wani abu da wannan shehu kamata ka tuna wanda yake na kirki kai fatan lada wanda yake na banza ka tuba kai istighfari kai nadama amma ba wanda yake tuna wannan cewa ya kamata yau kan shi hasibu an fusa kuma kabla an tuhasabu kuma baya tana cewa wannan shekarar da ta kare tana ƙara kusantar da shi da lahira ya fi da kusa da lahira to wani shiri ya mata aga turawa da suka ɗauki wannan a matsayin babban abu domin bature ɗan jinjiri da aka haifa yau idan ba ta zo sai a mashi wannan bikin da aka yaro zai farka ne kawai ya buɗe ido ya ga cewa duk shekara ana yi mashi wannan bikin in ma ya yi laifi ne to za a ce to bana ba za a yi maka birthday ba sai a punish din shi ko kuma a ce birthday ɗinka bana babu kyauta ba za a baka gift ba mamaka da babanka da kakarka da ƴan uwanka ba za su baka kyaututtuka ba wannan al'adar nasara ce jama'a ya kamata musulmai mu dena ta bata da asali fa aina yadhhabu bika yadhhabu bika in fa'alta zalika illa ila maqatillahi wa saqatihi ina kake tsammanin za a tafi da kai ina ka kama hanya in kana irin wannan aiki na yin kiristanci ta fuskar bukukuwa da ire-irensu ina kake tsammanin za ka je in ba zuwa ga fushin Allah da azabarsa ba Allah gafarta mana in lam yaghfirullahu laka matukar Allah bai gafarta maka ba in alimta anna nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kana yahuddu ala mukhalafati ahlil kitabi fi kulli makhtasubi mala yace musamman kuma idan kana yi kana sane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hana ya kwadaitar akan hani game da ya kwadaitar akan saba wa kiristoci akan duk abin da suka ke banta da shi Ali Hassan a cikin ta'alikinsa Allah ya gafarta masa yace a kula da abu biyu a nan wajen abu na ɗaya da yace in alimta in kana sare abinda kasancewa ba kyau yahudanci ne ko kiristanci kuma kana sanar cewa annabi ya hana koyi da yahuda ko kiristanci to lalle ka zarma kafa a irin wannan wanda baka sani ba zaka yi samun uzuri abu na farko kenan da kuma kullu makhtassu bi duk abin da suka keɓanta da shi duk abin da idan kana yin shi da an gani za ga kai kama da su lissara da idan ka saka da an gani za a yi maka fassara cewa kai hala ɗaya ne daga cikinsu wataƙila ma idan ana wani rikicin addini ko rikicin kabila sai ka zama victim of circumstance a buge ka sai a ce ai an sa kirista saboda irin shiga kirista kake duk irin harkar da in kai da an gani za a ka wannan fa irin dabi'a kiristoci ne to wajibi ne ka guje mata duk irin abin da zaki a bikin yanki ko bikin danki ko haihuwar jikanki ko jana'izar babanka ko jana'izar malamin wanda idan kun yi za a gaye kama da na kiristoci abu gawa da ganga da fito da waka da kuka da kendir ko da mai sunan shi fulawa ana wawwatsawa yanayin da yan shi'a suke daman kowa ma da ya gani wani ya san kiristanci ne a ɗauki gawa ana tafiya a abin nan slow motion ana ana kada jita to duk irin wannan abin da za ka yi wanda da zaran an gani an san ya keɓanta da kirista to wannan shine abin da shari'a ta hana kai kokari ka guje mushi hatta inna shayba yace kalla kaga hatta kurhura allazi huwa nurul islam wanda kurhura haske ne na addinin musulunci qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da annabi yace man shaba shaybatan fil islam wanda diye kurhura a cikin musulunci kanat lahu nuran yawmal qiyamah ranar alkiyama wannan hurwa za ta kasance mishi haske ne wannan hadisi ne al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Nasa'i daga amru dan ambasa sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake an ce a cikin sa akwai an ana tabaqiya wanda mudallisi ne yana tadlisin taswiya amma yana da wasu hanyoyi daban-daban daga Umar da Abu Huraira da Abu Najihin Sulami da wasu su shi yasa Sheikh Al-Albani ya takhrijin sa a cikin asayya ya tabbatar da ingancin sa matsayin sa yawul ghairi to wannan shine falala furfura wanda zai rayu a musulunci yayin furfura amma duk da haka wanda idan an ga wannan hurhura an san tana da falala haske ne ranar alkiyama duk da haka annabi ya ce kad kad amala ya ce kad amarna fihi nabiyuna bil khidari amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dinga rina a dinga yi ma hurhura ta gemu da taka ai mata lalle li ajali mukhalafati dan a saba musu kaga dai hurhura mutum ba yi da za'i ba shi ya hurhurantar da kanshi ba lokaci ne yayi ko wahala ko shekaru ko wani yanayi ko sai kaga gashin ka yayi fari na kai da na kasin ba da saje da makamantansu kuma musulmi na yi wanda ba musulmi ba yana yi da shekarun su sakai ko lokaci amma da haka dan a bambanta in an ga tsoho musulmi a gane wannan dattijo ne musulmi to sai a ganshi ya rune furfuran shi tayi ja idan dattijo ne ba musulmi ba za a ganshi da farin gemu fari fat irin zaka dangane irin farfesoshin nan na kafirai za a gansu da gemu haka fari sal babu babu rini annabi ya ce innal yahuda la yakhdibuna fa khalifuhum su kirista ba sa yin hurhura ba sa yin rinin gemun su ku saba musu to wajen rina gemu abin da yake daidai shine a rina shi da duk abin da ma siwal sawat banda rina shi ya koma baki yadda yake kafin ka tsufa sai dai a wuri guda malamai sun yi magana idan mutum soja ne na musulunci babu laifi ya rana gemun shi mai da shi baki saboda in an je fagen fama kada kafirai su gan shi sai wannan tsoho ne bari mu buge shi to ya halasta nan sojoji su rana gemun su su mai da shi baki kamar su zama kamar matasa amma sauran mutane kada su dinga rina gemun shi suna mai da shi baki dan kada su dinga yaudarar mutane ko mun gane su dinga yaudarar ƴan mata a zata su matasa ne je aure ƴan mutane a shekarun shi inda kakanta ne sai daga baki ta nadama kuma ya riga ya shiga da ita ce ko kuma kada su ja a raina shekarunsu domin su kansu shekarun wata falala ce kuma da zaran an ga mutum da gemu fari ko an gan shi da gemu jajajaja alamar ya saka mashi lalle to duk dan arziki irin albarka zai mutunta shi idan ko bai gan shi da gemu fari ba sai ya dauka sa'an shi sai ya kai mishi hannu da zuwa za su tafa ce a ya kake ne ko mun gane to kaga tsoho zai ji haraj ya gani wannan samun uban shi yana miƙo mu hannu mu tafa haka sai ya dauka sa'an shi ne to don wannan girmamawa da ake bukata a mai kuma ana so ya zama ya bambanta da kirista ce to ya rina shi da ja ko bulu ko duk irin rinin da zaka iya in gada maka samu shi bula in gada maka samu shi me sunan shi zangafur in gada maka samu shi lalle ake sawa galibi ko to da haka zama ya daga cikin sunna kuma ya daga cikin asnanul mansiya za ga mutane da dama sun yi watsi da wannan sunna sun fi barin gemun su haka fari ɗaiɗai ne za ka ga irin manyan izala ɗin da za ka ga suna rinawa amma mu galibi ustazai sai muna ta musu muna ganin kamar musu ba ko zaka dole ne san gemun shi fari ne ka kallon madubi kaga gemun ka yayi fari to ka rena shi to yaushe ne zaka rena shine sai idan farin ya galabaici baki amma irin furfura ɗaya biyu wadda galibinta ta wahala ce ta wahala ce galibi to wannan ba a renawa amma furfura ta tsufa da zaka duka musamman saje da gemu kaga duka ya koma fari sadik sai dai ga wani baki kwaya ɗaya ko kwaya biyu to wanda ita ce furfura ta tsufa amma furfura shekara 35 shekara 40 shekara haka sama ko ƙasa ba kai 60 ba kai furfura wannan galibi wahala ce to kana yi ka bar kai kai take haka saboda mutane su tausaya maka Allah su taimaka maka ko mun gane to kaka ce bari ka je ka rene ta ka bar ta dan za a iya gane a gane ka da da kamanninka a san cewa kana kana jin jiki mun gani da za ka samu wuri mai lafiya ka zauna kana kwana cikin ac kana ci abinci mai kyau za ka ya koma baki kirin za ka ya koma baki irin wani farfara wahala ce kawai jama'a saboda wahala da ake sha a najeriya allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa fafara da alaina mukhalafatan makhtussu bihi fi suwarin kasira Allah subhanahu wataala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta mana mu saba musu a cikin wurare da dama wanda zai zo ya kwatanta mana duk wannan mukaddima ce yake kafin ya kai ga asalin magana to bari mu saurara nan saboda kure lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah